بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi 24 ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 14 ga watan mayu na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na biyu ɗaya daga cikin darussa guda biyu insha Allah waɗanda muka musu take da ladubban sabani ko kuma wasu daga cikin ladubban sabani daga wannan makaranta ta darul hadisi salafiya da ke zare a Najeriya makarantar Mala Albani zare Allah ya gafarta masa. A shekaran jiya ranar Juma'a muka yi darasi na farko wanda a cikin shi muka ji kamar muƙaddima kenan game da menene asalin mahiyar sabani wato concept na sabani a cikin shari'a musulunci mai ake nufi da shi kuma ya aka yake faruwa bayan kaddara da Allah ya riga ya rubuta cewa dan adam ba zai gushe ba yana sassaɓa wa junansa a tunani da ra'ayi da yadda yake kallon al'amura da kuma batu akan ko da saɓanin ya faru to ya ya kamata a yi shi da kuma wasu hawafin wasu asbabu wanda suke jawowa zuwa ga saɓani daga cikinsu akwai ababen yabawa akwai kuma ababen zargi wanda ya kasance an yi saɓanin ne don kare son ra'ayi ko son zuciya ko biye mata wannan abin zargi ne ko kuma wanda zai shiga sabani da nufin dan ya samu shahara ko neman suna ko shi ma a ce yayi iya ko ya jayayya da malamai ko ya kura waɗanda ya fi su ilimi ko ya majahilai yarfe da, da, da gori na ilimi to duk wannan ababen zargi ne amma sabanin da ya zama mutum ya shige shi ne kawai domin neman fahimta addini wataƙila ma bai san cewa shi da wani suna sabawa akan wannan matsala ba ya iya ƙoƙarinsa a ilmance ya tike zuwa ga wata fahimta wannan baya zama abin zargi sai muka ji cewa akwai wasu ladubba waɗanda ya kamata a yi mura'atin su lokacin da ake gudanar da saba wa ra'ayin juna waɗanda wannan duka an tsakuro su ne daga nassoshi na alkur'ani da ƙa'idoji na addini waɗannan a ainihin wato ladubba su ne muka fara magana a kansu lokaci ya kurema a cikin wannan 'yar takarda da muka shirya an ambaci guda bakwai daga cikin wato ladubban da ya kamata a kula da su a lokacin sabani mun karanta na farko amma zan sake komawa daga kansa saboda yanayin su zama sun shiga duka cikin kasar guda daya yake cewa na daya wa min al'adabi allati tazamuha daga cikin ladubban da malaman farko suka dage wajen kulawa da su a lokacin sabani annahum idza waqa'a bainahumul khilafu isan da sabani ya faru tsakankanin su ragama muhawalati tahashi bayan mun ji cewa suna iya kokarin su ga cewa sun gujewa sabanin amma tunda abu ne na muqaddari bayan da aka iya in ya faru din sara'u ila raddil amri al-mukhtalaf fihi ila kitabillahi wa sunnati rasuli bisan da aka yi sabanin sai su gaggawa su maida al'amarin zuwa ga littafin Allah madaukakin sarki da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama wa sar'ana ma yartafi'ul khilafu daga nan sai sabanin ya cire mumtathilina fi dhalika qaulallahi azza wajal suna masu kokarin aiki da fadin Allah wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi sanda wani al'amari na aminci ko tsoro ya zo ga su gare su suna yayata shi Allah ya ce walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum ina ma da sun maida al'amarin zuwa ga manzon da waɗanda suke majibinta al'amari a cikinsu Allah ya ce la'alimahul ladina yastanbitunahu min da sun yi haka da waɗanda suke da ilimin tsago abubuwa waɗanda wato mujtahidai da sun ciro musu bayanin a cikin alkur'ani ko sunna Allah ya ce walala fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila wallahi ba dan falala Allah da rahmarsa akan ku ba ya ku mu'minai ya ku waɗanda kuke sakankancewa ku dinga yada al'amarin tsaro ko tsoro a tsinkaninku ba kwa komawa zuwa ga abin da ya kamata a koma Allah ya ce da ba dan rahama Allah ba to da kun bishe dan in banda kadan cikin ku wannan aya tana cikin suratul nisa'i malam yace fahum yakhda'una li hukmillahi wa rasulihi su mutanen farko suna risinawa a gaban hukuncin Allah da saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yusallimuna taslima tamma suna miƙa wuya miƙa wuya cikakke li'annahum ya'lamuna tamamal ilm wa yuqinuna tamamal yaqin annahu ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri saboda suna da cikakken yaƙini cewa sam bai dacewa ga wani mumini namiji ne ko mace idan Allah da manzansa suka hukunta wani abu shi kuma ya zama yana da wani zaɓi koma bayan na Allah ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce kaida ta farko da suke bi komawa da sabanin zuwa ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah za su koma shi zuwa ga Allah madaukakin sarki zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk sanda ake neman wani bayani ko wata hujja to za su ce a koma ga Allah a koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai Allah ya ce mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk kuma abin da suka ce din aka aka samu a cikin littattafai na sunna ko a cikin alqur'ani iya nan za su tsaya ayoyi da dama suna nan da hadisai da kirne zuwa ga haka ba ba mahalli ne na tattaunawa ta dalla dalla ba wato mu gane dai ladabin tsarin da magabata suke bi wajen saɓani sai mai ƙoƙari mai aflayin ɗinsa zuwa ga namu yanayin duk sanda aka samu wani saɓani to yi ƙoƙari ya kai ɗan uwa mai albarka kamai da wannan al'amari zuwa ga littafin Allah zuwa ga sarihil ayat wa sarihil sunan menene alƙur'ani ya faɗa meye sunna ta faɗa kuma ta yaya za a fassara su da fassarar mutanen farko ba da fassarar ka ba na biyu wa min al'adabi aidan aliltizamu bi taqwa wa tajannubil hawa lazimtan jin tsoron Allah da kuma guje masoye-soyen zuciya wa zalika min sha'anihi an yaj'al al-haqiqata hadafan lil mukhtalifina idan ya zama akwai tsoron Allah akwai guje san zuciya wannan shi yake sanya ya zama cewa manufar masu sabanin dukkanin su guda biyu duka bangarorin guda biyu ko fiye da biyu ya zama manufarsu shine mene shine manufarsu ita ce gaskiya kawai ba manufarsu ra'ayinsu na addini ko siyasa ko ra'ayinsu na kabila ko bangaranci ba manufarsu kawai addinin Allah ya samu ɗaukaka gaskiya ta samu ɗaukaka haisu la tahummu ayyan minhum an tazhara alhaqiqatu ala lisanihi aw lisani akhi sai zama a cikin su babu wanda ya damu ko gaskiya ta bayyana a harshen sa ko a harshen ɗan uwansa a gurinsa duka ɗaya ne kamar da imamu shafi yake cewa idan zai tattauna da wani abokin tattaunawa yakan yi addu'a ma ya ce ya Allah ka bayyana da gaskiya a gun abokin tattaunawa na ya fi son ma shi ta bayyana a gun abokin tattaunawa shi don kar ma ya ji wani jiji da kai ko ya ji cewa shi isasshe ne ko ya fi wancan nan sai ya ce kuma Allah ka bani daman karɓanta in ta bayyana haka shafi ya kasance yana addu'a idan zai tattauna da abokan tattaunawarsa wa minha daga ciki na uku kenan iltizamuhum bi adabil islam lazimtan dukkanin ladiban musulunci fintiqa'i atayibil kalam wajen zaben kalmomi masu dadi akwai ladibba da musulunci ya tsara wajen magana da mutane akan komai Allah ya ce wa qulu lin nasi husna ku fada wa mutane magana mai kyau mai dadi sawa'un a wajen kamfen ne a wajen ilmantarwa ne a tattaunawa ne a jayayya ne a komai wajadilhum billati hiya ahsan don ka zo magana da mutane za ka kula da wannan ladabin ladabin irin zancen da zaka zaba da ladabin girmama na gaba da kai a shekaru a ilimi da ladabin mutunta sa'anka da ladabin baiwa na ƙasa da kai haƙƙinsa kowanne da nashi haƙƙin da kuma sauran ladabba da kasan duk musulunci ya yi koyi ya yi ainihin wato abin nan da su ya yi horo da su kamar gujewa yau mutum abin nan wato yarfe ko sharri ko tunzirawa da makamantansu malam ya ce wata jannubil alfazi aljariha da kuma gujewa lafizza waɗanda suke masu suka zuciya wanda za su ji wa mutum rauni bainal mukhtalifina tsakankanin masu saɓani wato gujewa abin da ake ce ma lugatus sauka ko lugatul fujjar a kowaɗanne irin mutane suna da irin kalmomi da irin jumloli da ta'abirat da ya kamata a ji a bakinsu waɗanda idan ba su aka ji a bakinsu ba ba za a ga cewa sun yi irin ɗabi'ar da ake tsammani daga irinsu yanzu mu ɗauki misali alal misali lauyoyi ko likitoci da makamantan professionals haka za ka ga kowanne suna da registers ɗinsu suna da irin yanzu lauyoyi irin inglishin da suke yi kai da ba lauya ba ba za ka gane me suke cewa ba kuma dole yana cikin al'adarsu ka rubuta duk abin da za ka rubuta a matsayinka na lauya da irin wannan language ɗin da za ka rubuta da akasin haka ka kai gaban alƙali da sai ya cici maka mutunci sai ya ce wannan ba irin yarenmu ba yanzu haka likita idan ya zo ya rubuta wasfa dawa'iya abin da ake ce ma prescription drug prescription wato irin takardar likita yake bayarwa ta magani suna da wasu wato abin nan wasu salo da suke bi ya kake gani inda ba abu wannan salon ba ma'ana in ya zo zai rubuta wasu lambobi ya yi wani rubutu a tsatsake sannan can ƙarshe sake rubuta wani abu ya crossing yayi wane yana nufin a sha sau uku a rana tsawon kwanaki kaza mako ɗaya ko wata ɗaya ko waye sun sai da suke rubuta kayan su ko da za ka zo kai yanzu likita ka ce ba za ka rubuta wannan ba ka yi shi da irin wannan plain language ɗin da muke magana ana zuwa gaban yan kemis za su ce wannan ba likita ba ne rubuta jahili ne haka za su ce saboda ya saba wa irin language ɗin da aka sani a wannan harkar na fata muna fahimtar jama'a to a ilimi ma akwai language da aka sani na malamai language ne wanda yake sananne a gun malamai kama watakila mu a mu saboda galibin masu shiga irin wannan rigima a hakikanin gaskiya ba malamai bane sun sa rigunan malamai ne wasu su kuma koda malaman ne to kuma sun biye ma duniyar da ake rayuwa a cikinta a cikin language na malamai babu zagi babu tsinuwa babu magana ta batanci babu yarfe babu sharri da haka dai wannan kawai zaka an ce jahilin banza tsinanne ko dan gidan suwa ne ko a dinga aibata mutum da siffar kamanninsa a ce mai katan kai ko a ce mara gemu ko mai ko mai wandan kanin shi ko ramamman nan ko tiƙeƙen nan duk irin waɗannan ko a ce mai in'inan nan ko wannan wanda aka taɓa yi mai kaza ko wanda baban shi aka taɓa mai kaza wannan duka language ne na jahiliya jama'a ba language ne na ilimi ba lil asaf ya yaɗu sosai a cikin mutanen da ake cewa malamai ko ɗaliban ilimi shi sa zaka ga mutum zai gama duk abin da zai yi ba zai iya shirtar da mutum ɗaya ba iya waɗanda dama suke bin shi ne kawai suke jin daɗi ai yana cashe waɗancan su wancan suna ci gaba da tsine mai saboda yana yana yana yana musu ɓatanci waɗanda duka ba wannan language ne na tashan mota language ne na gidan dambe language ne na gidan rawa language ne na location na fim ba language ne na gidan ilimi ba jama saboda ba za ka taɓa buɗe littafi na ilimi kaga ana haka ba ba za ka taɓa buɗewa ba akwai wani littafi da aka taɓa buɗewa ba a karantar na fiqh ko tauhidi ko aqida ko tafsiri kaji ana cin karo da irin waɗannan kalmomin tare da cewa tayyu kuma malamin yana tafiya yana tattauna masail da sabanin da aka yi tsakanin shi da wasu malamai yanzu nawawi ko ibnu hajirin ko ibnu abdulbarri ko ko baji ko ibnu jaririn ko abdurrahman ibn aljawzi ko ibnu taymiya ko ibnu qayyim ko duk wani malami ko nan nan kurkusa su shaukani su albani su wane ne suna tattauna masail na ilimi suna yin sabani da ƴan uwansu malamai kaji suna amfani da irin wannan lugar inda kuma za a samu waninsu yana amfani da wannan harshen sai ga malamai sun yi ta akan shi cewa bai kyauta ba kuma wannan ba shine yaran mu ba kamar ibn hazm Allah ya gafarta mai ibn hazm yana yin irin wannan amma a sanadiyya haka mai malami ba su fara akan shi ba imam zahabi ya ce waye Allah ya mishi sakamako irin aikin shi yayin da ya ci mutuncin malamai ya saki baki akan waɗanda suka riga ya sha ilimi yace sai Allah ya jarabce shi da littattafai ga sanan masu amfani amma ba su wuce kofar ɗakin shi ba su wuce dokin kofar ɗakin sa ba yace Allah ya mishi da za'an wifaka al-imam ibn kathir ya bada labarin wani mafarki da ya yi ko waninsa ya yi da yake cewa ga labarin wani mafarki mai ban mamaki ce mafarkin an ga ibn hazmin a lahira da taron littattafansa ga taron malamai can a cikin inuwa shi kuma an bashi a cikin rana shi da littattafan kamar alama zuwa ga cewa shi ba zai riski irin karamar da suka samu ba ko da Allah zai mai gafara Allah ya gafarta mai amma dai sai an nuna mishi cewa abin da ya ba daidai bane shi sa imamu nawawi yana daga cikin mutanen da ba sa san ibnu ibnu hazmin ba za ka taɓa jin ya yi hujja da shi ba tare da cewa ya gabace shi saboda irin wannan language ɗin da ya amfani da shi wannan language din duk da ana bashi uzurin yanayin da ya samu kanshi yasa yayi shi amma dai ba abin da ya kamata ya yi kamar maganar da muka yi jiya idan malamin islamiya yaro ya mai laifi in yadda kai ya ji mai rauni ai kaga asali yaron yayi laifi laifin kuma akwai justification na hukunci amma kuma wannan bai justifying hukunci wanda yake exaggerated ko wanda yake ainihin wato hamin ga yaron ba in aka je gun hukuma za a ce eh da gaske ne yaro ya maka laifi amma bai kamata ka mai haka ba wato idan laifi na rankwashi ne bai kamata ka buga mashi katako ba idan laifi na dakuwa ne bai kamata ka murɗe mai hannu ka mai targaɗe ba to haka idan wani yayi magana a ilimi ya saba wa abinda yake daidai kaga yayi kuskure idan zo mishin martani ba daidai bane a bi shi da zagi da cin mutunci da aibatawa da fasikantarwa da munafuntarwa kuma wani lokaci ma saboda abin akwai zalunci a ciki har sauran mutanen da ba su yi laifin ba ma sai a ce su ma duk munafukai ne wai saboda ba su sa baki suka faɗi irin abin da wani ke faɗa ba shi a fahimta satin da dai baka sa baki ba to kawai kai ma munafiki ne kai ma maki Allah ne wannan jama'a wallahi ba tsarin ilimi bane kuma kamar yadda na faɗa a ran mutanen da suke yin wannan abin da sunan ilimi su sani fa da cewa a san da suke faɗan maganganun nan fa mala'iku na jin su suna nan kuma suna rubutawa dan kana magana a babin ilimi wannan bai baka audacity na cewa duk abin da ka ga dama ka faɗa babu laifi a wurin ka'idar addini ba idan zagi kai za su saka shi a cikin lissafin zage-zagen da kai idan ƙarya kai za su sata a cikin lissafin ƙarerai idan cin mutunci kai za su sata a cikin lissafin ciye-ciyen mutunci idan ƙazafi kai mutum ne da malami ne amma ka ce mashi jahilin banza ka wannan ƙazafi ne da cin zarafi mutum ne musulmi ne ka ce mashi munafiki ka wannan sharri ne sharri ne wannan da hukunci mai nauyi to suna nan a cikin lissafin haka saboda malami na iya wayar gari a lahira ya ganshi cikin almuflisun waɗanda suka ɓata aikinsu saboda zalama haza wa shatama haza wa akala mala haza wa fa'ala haza bi haza zaka jama'a mu kiyaye kuma mu kullun irin wannan katuka idan muna yin su muna so ne mu mu fara cin moriyar su kafin wani ba wani muke aikawa da sako ba muna yi wa kanmu ne mu a matsayin mu na ɗalibai a matsayin mu na ustadai muna wa kanmu karatun tanatsi ne in wani ya ji ya ga zai ci moriyar shi to riba kafa ce a wajenmu amma mu kanmu muke gaya wannan jama'a da haka mu kiyaye wannan wannan abin ko a rubutu ne kake yi a tattaunawa ce ta murya a sako ne kake aika wani duka mu kiyaye wannan yace al alfaz al jariha bain al mukhtalifina min husn istima'i kullin minhuma lil akhar farko ya zama kayi saurare mai kyau ga dan uwanka ka bude kunnanka da zuciyarka ka saurara da zuciya ɗaya wata nazuhihim anil mumara da guje ma almumara jayayya faɗa in faɗa ka faɗa in mayar maka kai ma ka mayar mini ni ma in mayar maka mai ta mayarwa da juna shi sa kamar da al-Imam Malik yake cewa yace innal jidala wal miraa yud'ifani basiratal ilm haka yace da jayayya da da da da da sa'in sa babu abin da suke illa toshe basira ilimi da ka zaka karshe duk masu irin wannan abin da suke faɗa kawai maimai ne babu sabo saboda basira su ta toshe wani ya ce wa maliku sai ka zo mun yi tattauna ya cewa ni ban tattaunawa da kai ya ce abin da nake a kan shi ya ƙini ne gaskiya ne kai ne kake da musu da jayayya ka je ka nemi wani irinka wanda yake da musu jayayya sai ku ta yi saboda idan kana da yaqini akan abin da kake baka bukatar sai kai jayya da wani akan shi yace wal jiddiyati fil bahth wal istiqsa da kuma yin kwazo wajen bincike da tattara bayanai baghyatul wusuli ila al haqqi was sawab dan neman isa zuwa ga gaskiya da abin da yake shine daidai ma'ana maganar da ake tattaunawa akai kai baka ma taɓa bin sawunta koda shafi uku na ilimi ka karanta ba wataƙila dama ba kama da wannan ahaliyar baka san ma ya ake bincike na ilimi ba kaga wannan magana ba taka bace waɗanda magana tasu ce su ne waɗanda suke da ahaliyar bincike kuma suka bi sawun matsalar suka bi sawunta ba wai kawai abin da ka ji a shuwa'iyyar wanda dama ka saba jin su ba duk matsalar da za ka yi magana akan ta ilimance yana bukatar bukatar ka mata sabon bincike ka bi sawun ka yi zabarin matsalolin amma kawai kowa da magana ta taso kawai shi ma sai tsoma bakin shi in ka tambaye shi a ina ka karanta wannan babu inda ya karanta waye wannan tarjihin da kai babu wanda ya waye riga yake akan wannan babu kawai dai shi ma yana ganin sai ya ce wani abu akai su ko malamai kwana suke su wuni su kwana su wuni suna duba littattafai suna kuma yi suna neman taimakon Allah suna addu'a Allah ya sa su dace da gamdakatar da gaskiya sannan su fito su yi magana al-imamu muslim hadisi kwaya daya yaje yana nema akan haka ya rasa rayuwar shi aka zo aka karanta hadisi yaji bai taba jin shi bai san wannan isnadin ba shine fa yaje kullu ɗakin sa ya fara bincike tun bayan sallar isha har asubahi yana neman hadisin an kawo mishi wani sadakan dabino ya dinga cin dabino ashe dabinon bai da kyau wannan dabinon shine fa ya kumbura mai ciki ya fara gudawa sanadiyar raso shi saboda yana ta ci kawai baya kalla yana dauka yana sa a baki kawai yana duba littafi a aikin da suke kenan su duba su bincika da kan su suna magana zaka ji dandanan ilimi mu kuwa sai dai mu cike zancen kawai da labari da tashanci da sharholiyanci da zancen da yarfe da ƙage da sharri muna muna muna muna tamore muna tamore muna jin daɗi Allah ya gafarta mana so wajibi ne zama in za ka yi magana akan mas'ala ya zama kana da ilimi akan ta kana da latest research akan ta ba abin da kawai ka sani a baya ko ka taɓa ji ko wani malami ya taɓa karantawa ba idan na wani malami ne ka taɓa ji to kai mukallidi ne sai ka tsaya iyana kar ka fito mukallidi baya fitowa yayi magana a cikin ilimi eh na yadda da malam wane da ya karantar da kaza na tsaya iyana to wannan bai baka cancantan ka fito kai magana da sunan ilimi ba kana iya ka bi nashi amma ba da sunan kai kuma kai magana ba na gaba na hudu kenan yace wa minha an yaj'al al-mukhtalifina an yaj'al al-mukhtalifina ukhuwatal islam ne wannan ukhuwatal islam nusba in nusba a ayunihim sai itiradi cewa wahiya aslun min al-usul al-islamiyya wajibi ne ga masu jayayya masu tattaunawa akan mas'ala ta addini su sanya ƴan uwantakan musulunci gaba gare su wanda ƴan uwantakan musulunci kuma asali ne mai girma cikin asallai na musulunci illa qiyamal islami bidunha dan musulunci baya tsayawa babu ƴan uwantaka fahiya fawqa al-khilafi tana sama da sabanin awul wifaqi tana sama da kudace da juna fil masail al-ijtihadiyya tafi karfin abokin dacewarka tafi karfin abokin sabaninka wato ka dauka wannan yanzu dan uwanka ne a musulunci fatanka kai da shi ku tsira fatanka kai da shi ku gane gaskiya ba fatanka ka wulakanta shi ka kaskantar da shi ka ci mutuncinsa ba kamar da idan da wani dan uwanka zai shiga cikin wata damuwa ko wata fitina ko wata jarabawa fatanka shine kaga ka fitar da shi in rashin lafiya ne ka taimaka mai ya samu waraka idan yan sanda ne suka kama shi fatan ka kaga ka taimaka mai an yi belin sa idan wani bashi ne ya mai katutu fatan ka kaga cewa an yafe mishi belin bashin nan ko ka biya mishi so kake dai ka yan toshi daga damuwar sa ko haka dan uwanka a cikin addini ya ma fa dan uwanka a cikin a cikin jini muhimmanci yaya za a yi kai da shi ku tsira ga baki daya ba wai ka wurga shi wuta kai ka tsallake aljanna ba ومنها أن khilafa lam yatatarraq ila al-masail al-i'tiqadiyya bal inhasara fi al-furu' daga cikin abin da muka fahimta a ladduban sabani waɗanda magabata suka yi amfani da su shine dukkanin sabanin su ya tike ne akan masail ijtihadiyya wato masaloli na fiqh waɗanda suke suna kaiwa su kawo tsakankanin karkata zuwa ga a ko a karkata zuwa ga halas ko haram karkata zuwa ga a iya yi ko ba za a iya yi ba ba su shiga cikin itiqadat ba ko da sun shiga cikin itiqadat ba su shiga cikin usulul masail al-aqdiyya ba sai dai furu'il masail al-aqdiyya kaman mene kaman mas'ala game da takfiru wato tariki sala kaga farki ne ba shine asali ba kaman mas'ala game da ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi tabaaraka wa ta'ala ganin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma reshe to waɗannan an yi sabani a cikin su amma sabanin shi ma ba wani sabani ne wanda yake suri sabani ne kawai na lafazi ko na fahimta ba sabani ne tabat ba amma duk masail da ake sabani a cikin su to masail da suka shafi tsarki suka shafi alula suka shafi sallah suka shafi ramuwar azumi abin nan sallar ramuwar ramuwar azumi ga ga mai haila ramuwar azumi ga wanda ta sha saboda shayarwa batu akan sujudut tilawa batu akan ainihin saki batu akan kul'i batu akan kaza duk akan ire-iren wannan masail din su din ne kuma su ne suke faruwa a cikin mu mu kuma mu mai da su fitina su ne suke faruwa a cikin batu akan haduwar juma'a da sallar idi masala ce khilafiya a cikin fiqh batu akan ainihin wato raka'o'in tahajjudi raka'a nawa ya kamata ayi raka'a nawa za a yi ba masala ce a cikin fiqh batu akan za a yi sallar takalmi ko ba za a yi ba jilsatul istiraha duk waɗannan ire-iren su ina jin mas'alar da kawai zaka yi cewa a cikin shekarun nan rigima ce ta aqida imu imu ahlus sunna sai dai mas'alar ruqya a asalin wanda suke ganin cewa aljani na shiga jikin mutum ko bai shiga kaga wannan itikad ne domin abu ne na gaibu amma duk sauran da suka ta faruwa akan qabdu da irsal ko sadr da ake cewa ko akan titil istiraha ko akan aslatu khairun minan naumi ko akan wato an ga wata sarki bai yadda ba da sauran ire-iren wannan masailin duka waɗannan masailin ne far'iyya irin su ne amma sai ga sun zama jidali jidalin ma mara daɗi ayi fitina ayi ayi to balantana kuma akan abin da kawai zallan halas ne cin doki cin doki halas ne ɗaya yake da cin naman kaza ko kifi ko akuya in na ci ba na ci ba wanda yake ce sai na ci na ce zan ci ba wanda yake ce ba zan ci ba ba ruwan kowa akwai masu cin alade ma ba wanda ya hana su kuma masu cin kare ma to ina ina abin rigima a cikin wannan dan wani ya ce zai ci doki ina ruwanka in ya ga dama ya ci har da gashin doki ba wai naman doki shi ya jiyo cikin shi ne kuɗin shi ne asarar shi ce haka batu akan misali sallar juma'a a yi ta da hantsi ko ba a yi ta ba har a maka ana yi na imesa bai dace a yi rigima akan wannan ha'ai fitina ba bai dace ba bata kai ba masallacin ku ne kun ga dama kuka ce yau mun juya shi mun koma coci a dokar Najeriya babu wanda yake ce muku dan me za ku mai da masallaci coci ko ku ce to mun ma sayar da masallacin wani ya zo ya waya house idan ya mai da shi ya mai da shi supermarket din ya ga dama kamar masallacin ne yanzu mu ce mun siyar a zo a jera abin nan shelves a zuba a zuba kayan provision store a ci gaba da kasuwanci iyakaci kawai a tsine mana albarka amma dai a Najeriya ce mu kowa laifi Allah ya kare mu daga wannan kuskura amma almuhim a Najeriya babu dokar da ta hana kai haka so haka bai kamata idan wani zai yi wani ya ce baka isa ba ko mun gane bai kamata wani ya ce baka isa ba wannan shine kuskuren da zazzaki suka samu an basu suna ta yin addinin su na shi'a duk da batace barna ce an fa basu suna yi saboda dai wancan fundamental right na Najeriya na constitution Najeriya cewa kowa na yin addinin da ya ga dama amma sai suke nema su hana kowa sakewa kowan kuma hadda masu garin kaji kaji matsalar da suka suka samu kenan shi sa suka kai ga aka musu fadamdama alaihim din amma da sun ci gaba da iya shagin su ba wanda zai damu da su tunda addinin Allah bai da wata gatar da za a ce an damu da shi a kasan da haka kai da kake yin naka ka je kai wani ma ya je ya nashi babu bukatar sai an ta rigima in kuma za a yi rigiman a yi ta cikin mutuntawa wanda zai maulidi je maulidin shi kai kuma da baka yi ka zo kai ta sukan shi amma a ilmance har mutane su gane cewa maulidi ba kyau su bari wanda kuma yake ganewa a tsayen mai da hujja ta a gaban Allah wannan abin da ya kamata kenan yace wa minha anna nazarata salafi salih ila istidrakati ghairihim alaihim annaha ma'una su magabata abinda suke kallo idan wani ya ma waninsu gyara to ya taimake shi ne zai ta mai addu'a yana mai fatan alhi imam malik yana cikin karantarwa bayan da aka tashi wani ɗalibi zai ce mashi algaba ta malam ni ko ina da hadisi akan kaza da aka tambaye ka ka bada fatawa akan tsefe yasu da ya zo karatu gaba sai da ya ce an zo an mun gyara akan kaza kuma na gyara imam shafi'i duk sanda ya ambaci wani sai ya ce Allah ya saka mai da alkhairi na taɓa yin kuskure kaza shi ya gyara mu daga cikin malaman da na sani sun goge akan wannan turba a wannan zamanin akwai Nasiruddin Albani za ga haka da yawa a littafin shi din da sai ce kaza da na faɗa a wuri kaza kuskure ne na gyara wane ne ya gyara mu Allah ya saka mai da daidai sai ya faɗa haka ba zai koyi ba kuma su wannan na hada ɗaliban shi girman shi bai faɗi ba sai girman shi ya ɗau saboda ka ɗauka wanda ya maka gyara ko ya gaya maka kuskuren ka to masoyinka ne amma da sun da ka ɗauka wani da ya ce kaza da ka faɗa kuskure ne maki ne ba don Allah kake bikin akwai alamar kana da wata manufa akwai alamar wata mummunar manufa a cikin zuciyarka to akwai mutanen da san ba sa iya tolerating wani ya gyara musu wani abu ko wani ma ya gyara wa wani wanda suke so da zaran wani malami ya yi ma wani malami dan uwan shi gyara to su idan wannan da aka yi wa gyaran suke so sai su ce wancan makiyin shi wancan munafiki ne ko kuma musamman idan malamin ma baya duniya sai dan me yasa da yake duniya bai gyara ba sai yanzu da ya mutu tunda aka yi duniyar malamai malamai suke wa kansu junan su gyara gyara wa malami ya gyara wa wani bai taba zama abin aibatawa ba sai a Nigerian setting sai a Nigerian setting ne ya zama haka amma tunda aka yi malamai tun cikin sabai Aisha ta gyara ma sabai da yawa maganganun da suka yi sun gyaggyara wa junansu sahabbai sun gyara wa tabi'ai tabi'ai sun gyara wa tabi'ai yan uwansu atba'u tabi'ina haka tsakanin al-imamu Abu Hanifa da Maliku da Shafi'i da Ahmad haka suke a jere Abu Hanifa ya gamu da Maliku Maliku ya gamu da Shafi'i Shafi'i ya gamu da Ahmad ibn Hanbal kuma kowa a cikin sa yawa kowa gyara kowa a cikin sa ya gyara wa kowa Imam Shafi'i har tafi yake da shi ikhtilafu Malikin wa Shafi'i littafi ne musamman da yayi na abubuwan da shi ya saba wa malamin shi maliku kuma a ciki babu zagi babu cin mutunci sai dai addu'a da fatan alkhairi da godiya ga Allah shi sa sai wasu irin irin dalibai din nan masu masu kishi masu ta'assubanci daga cikin su akwai ashhab aka ce an ji shi Jibir Abdul Hakam yana sallah yana sujuda in ya idar sai ya fara addu'a ya ce ya Allah ka kashe Shafi'i ya Allah ka sa shafi ya faɗi ya mutu saboda kada ya lalata ilimin maliku Allahumma amiti shafi hatta la yarhaba ilma maliki ilmu maliki ya Allah shafi'in nan ya takura wa maliku maliku ba baya duniya a lokacin amma shafi'i zai zo yana karantawa ya ce malamin mu maliku ya faɗi kaza amma mu muna ganin ba haka ya dace ba saboda kaza saboda kaza Allah ya mishi rahama Allah ya ƙara mai daraja babu shakka mun ci moriyar ilimin sa to wannan laifi ne a gun masoya sai shi kuma ya je ya sallah ya tawassuli da ya ya Allah wannan malami shafi ya Allah ka sa ya faɗi ya mutu irin kamar za a ce Allah ya sa ya haɗarin mota ya mutu Allah ka tirabce shi saboda mene saboda in bai mutu ba to ilimin maliku zai samu matsala kuma Allah bai kashe shi ba ya ci gaba da sabga shi lafiyar shi da Allah bai kashe shi ba sai lokacin shi ya yi kuma Allah bai sa ilimin malikun ya lalace ba saboda wannan wani tunani ne a cikin shi wancan masoyin kawai ba haka bane har yau kuma za a ambaci maliku za a ambace shi sama da shafi'i saboda shi malikun dan Allah yi kuma wannan bai nuna cewa wannan kurakuran da shafi'i ya kama shi da su ba kurakurai bane ko mun gane to haka wannan haka su suke al-imamu ibnu al-qayyim a cikin littafin shi madarijus salikina yana kun sai ibnu qayyim daga cikin sufayen salafiya salafi ne amma sufi ne yana bin tafarkin gyaran zuciya to al-tabin shi madarujus salikina yana sharhin littafi ne na wani babban sufi shine Abu Ibrahim Abu Ismail al-Harawi abin nan masaliku iyaka nabudu iyaka nasta'in to a ciki inda ya sassaba ma magana wannan malam ni go sai ka je yana cewa muna kaunar Abu Ismaila muna kaunar shi wa Abu Ismaila min ahabbin nasi ilaina sai ya ce walakin al-haqqa ahabbu ilaina minhu amma mun fi son gaskiya fiye da shi da haka nan wajen kuskure har ibnu taymiya akwai inda ibnu qayyim mishi gyara a haka ka duba da yadda ake ganin ibnu qayyim kamar wani photostat ne na ibnu taymiya amma zai ce malamin mu ya ce kaza mun bai yadda ba balantana zahabi kuwa wanda zahabi shi dama yana da nashi istiqlalin ya ci gyaran ibnu taymiya a wurare da dama so kuma su ba sa ganin haka matsayin matsala haka in kana kan tattafin ibnu hajirin yayi ma malamai da yawa gyara a cikin malamansu malamansu su su ainihin wato a wannan iraki da su abin nan ibn mulakin musamman waɗannan ya ci ci gyaransu a wurare wanda kuma su sai koya mashi ba sayul bukharin da ya iya har yake mai shari amma a ciki zai ce malamin mu ya ce kaza amma mu muna ganin saboda kaza saboda kaza kaza ne yafi dacewa babu zagi babu cin mutunci babu raini kwata kwata babu ya kamata jama'a mu mu gane wannan a gidan ilimi mu iya shi in dai da gaske ilimi muke wa aiki to haka aiki ba za a hana yiwuwar saɓani ba amma ba a cin mutunci ba a cin zarafi ba kuma a ɗauka wannan don ka gane kuskuren wani malami ka ɗauka wai kayi abin burgewa a'a normal ne ba wai kayi ba wai kayi a cibin wani abu bane kar ka ɗauka kai ta ita da cewa ai ni na gano kuskuren wani ya zama yar ba don Allah kake bikin yace yuqaddimu al mustadriku minhum li akhihi wa laysat aiban aw naqadan ya ɗauka cewa wani wato wani taimako ne yake miƙo wa ɗan'uwansa ke miƙa masa ba wai yana gano aibi ne ko yana cin mutuncinsa na bakwai wa minha annahum lam yakunu yahmiluna ahadan ala ma zahabu ilayhi min ara sannan kuma daga ciki shine ba sa tirsasawa wani sai ya bi ra'ayin da suka tafi zuwa gare shi kace dole sai an bi babu wani ka gamsu ka bi wanda bai gamsu ba ya bari walidhalika nuqila an abi hanifata annahu qala shi sa aka cirato daga abu hanifa yana cewa hadha alladhi nahanu fihi ra'ayun la nujbiru ahadan alayhi a asoki alayhi din ta farko yace wannan abin da muke akai ra'ayin mu ne fahimtar mu ne ba ma tarsasawa wani akai wala naqulu ba ma cewa yajibu ala ahadin qabuluhu bi karahiya mu ce dole mutum ko ya ki ko ya so sai ya karba ya raga can ko ka ki ko ka so haka ne wannan wannan wannan ba wannan tarsasawa ne wannan aikin soja kenan ke za a ce dole an ce left ka daga left ɗinka amma a gidan karatu ba a haka zaka iya ka ki dagawa in baka gamsu ba kai kaji ana cewa dole ko ka ki ko ka so wannan katin haka yake ba a cewa haka faman kana indahu shay'un ahsana minhu falyati bihi haka suke cewa ga namu in kana da abin da ya fi shi to ka kawo a gani ibn abdulbar ya ruwaito wannan a cikin alintika fi fada'il salasil a'immat al-fuqaha sai zaka ga a makarantar ibn a makarantar abu hanifa din nan manyan daliban shi biyu muhammad ibn al-hasan ash-shaybani da abu yusuf al-qadi sun saba mashi a mas'aloli sun fi guda 100 kowanne a cikin su kuma su ne magadan ilimin shi din da ake tarihin abu hanifa sai ka ji an ce wa sahibahu da daliban shi guda biyu to su din nan ne amma su ɗin suna da saɓani da shi akan matsala fiye da ɗari amma har kullum haka ake ganin su yaran shi ne ɗaliban shi ne training ɗinsa to saboda ya koya musu wannan ɗabi'ar ta sakin zuciya da da buɗe ta don fahimtar abu ba tirsasawa ba musamman a masail ijtihadiyya kamar yadda muka faɗa a masail ijtihadiyya ba ka tirsasa wani kace sai ya aiki da ra'ayinka ko kuma ce in bai aiki da ra'ayin wani ba to ya nuna cewa shi bai cancanta ya zama abin da ya zama ba ba haka ba waɗannan su ne ladubba guda bakwai jama'a waɗanda ya kamata mu kula da su a lokacin da ake yin sabani mu kula muna cewa ne lokacin da ake yin sabani ba mu ce lokacin da ake yin muƙabala ba dan wannan muƙabaloli da ake yi da waɗannan live coverage da ake yi na muƙabala duk wannan baya cikin tsarin addini wannan wani sabon abu ne da aka kawo kawai dan neman shuhura dan su na da ba haka suke a ce wane ya fito ya ce in an isa a fito sai wani ce to an fito din mu haɗu a dandali kaza dama ko kuma wasu takadarai wanda sun kafa wasu dandaloli waɗanda ake wannan abu shikenan kuma kowa sai ya kama live ana gani ana ta comment ana zagin juna da wannan laysa min al-ilmi fi shay'in domin abin da gane cewa ba ilimi bane da zaka zauna ka saurara bayan awa ɗaya babu abin da zaka da shi illa sai dai a ruda kama to da ba ilimi bane wannan ba kuma harkar ilimi bace kuma da zaka shekara 50 kana bin wannan ba ka taba zama malami ba sai dai ka samu ƙwaƙwalwa ta gama ruɗewa ga baki ɗaya yadda ka san kwantaccen abin nan yadda ka san mahaukacin kare ya kaza kaza Allah ya tsare fal kullu muttabi'un fa hina tasihhu sunnah aw yardu nassun qat'i fala mukhalifa kowa a cikin su mai bin gaskiya ne duk sanda sunna ta tabbata aka samu nasi yankakke wanda ya yanke komai to babu wanda zai saba mishi wa idha hadasa fa innahu ikhtilafun fi fahmihima in kaga an saba wa nassi to sai dai a saba a wajen fahimtar nassin amma babu wanda yake inkarin nassin sai dai wajen ta'asil dinsa da tsakon hukunci to sai a saba kamar yadda annabi ya ce wa sahabbai la yusalli yanna ahadukumul asra illa fi bani qurayza ba wanda ya karanta annabi a cikin su amma sai suka sabani wajen fahimtar me yake nufi da wannan magana wasu fahimci cewa yana nufin kawai ayi sauri ne amma in la'asar ta yi a tsaya a yi wasu mun suka mai yana nufin koyaye ne kar a saki a tsaya sai a gano kwarai da kaga sabanin a cikin me a cikin fahimta ko mun gani haka misali da aka baka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yazo wajen sallar idi baya nafila sai suka yi sabanin fahimta wasu suka fahimci cewa saboda shi liman ne shi yasa in yazo baya yi amma ma mu suna yi domin koran juma'a liman baya yin nafila da yazo sallah kawai ake da aka sai aka samu cikin sahabbai da tabi'ai wasu suna yin nafila da yawa ga sanan suna yin nafila a filin idi su anas suna yi su wani su wani suna yi sun fi guda talatin wasu kuma suka ce a'a ai ita kanta sallar idi ma nafila ce da aka ba a yi ma nafila nafila sai suka zo musu kuma ba sa yi Daka me yi bai jin haushin marayi, marayi bai jin haushin me yi. Mu ko yanzu wani na yin nafila saboda ba a saba gani ba wani na yin nafila wani zai je ya fasa din kafin zuke ce ga wani ga wata sabuwar bata. Kuma ga tana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da Abdurrazzaq da littafin Baihaqi Sunnah Kubra. Saboda mutane ba karatu suke yi irin karatu na gaske na a ci takarda irin yadda muke boko din nan. A karanta duka ba ma yi musulunci wannan karatu. sai dai kawai a shafa kai ana dai abin nan ana ɗan kallon wasu ‘yan gajajjerun clips minti uku minti biyu su muke kalla malami ya yi karatun awa ɗaya da rabi an zo an yanke minti uku Allah ya ji kamala albani wallahi bawan Allah da yake mutum ne mai hangen nesa in yana karatu zai ce in baka ji kasan na baya ba kakka tsaya wannan sai ka ji na baya amma yanzu ka duba ga mutane ne suke ta yanke karatun shi suna zaben abin da ransu yake so shi kuma a tsarin shi bai so bai yadda ma ka ji kwaya ɗaya ba ka ji na biyu ba ka ji na ɗaya ba amma sai a zo yanzu wani sai yanke kawai minti ɗaya da rabi iya abin da yake so kenan kuma a kai dai kafa hujja har ma ku da katun a gabanku sai ya ce ba kuma fahimci katun to dai malam albani bai yarda da a yanke mai karatu ba kuma har yanzu a haka take duk masu yankewa su sani duk masu yanke katun malam albani su sani suna suna suna yin mishi ta'aji ne akan karatunsa a bisa abin da shi ya tsara idan kuma akwai laifi za su gamu da shi a lahira wannan abin da mutane suke na kowa ya yanka iya san ran shi wala malam bai yadda ba bai yadda ba mu duk mun sani almuhim shine karatu ake yi na gaske sai a fahimci mas'ala karatu ake yi na gaske sai a fahimci mas'ala yanzu ana tattaunawa akan abu kana faɗan wani abu da wani bai sani ba sai ya ce ƙarya ne ko bai duba ba karatun shi bai kai ba sai ya kalli babban malami da ya magana ya ce ƙarya ne ƙarya ne bai yadda ba kuma da za a zo a aje mashi baki haka mara wasali ta yi ba zai tada shi daidai ba wannan sai najeriya zama allah ya kyauta ya ce a yusallimu kullu lil akhari ma ya famu kowanne a cikinsu zai sallama wa ɗayan abin da ya fahimta idan ga nasi ma daman labdu ya tamilu matuƙar lafazin na ɗauka to ɗayan bai wa ɗayan inkari ko ya mai da shi fitina wala shay amin al-adilti sahiya inda al-fariqain yu'aridu matakar babu wani dalili wanda yake karo da wannan wa khitaman a ƙarshe a ƙarshen zance yambagi an yi tazakkara al-mar'u da'iman qawlan nabiy sallallahu alaihi wasallam yana da kyau kullum mutum ya dinga tuna faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ana za'imun bi baitin fi rabadil janna liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan annabi ya ce na lamunce da gida a cikin farfajiya aljanna ga wanda ya bar jayayya da musu koda yana da gaskiya wa baitin fi wasatil janna liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha da kuma gida a cikin tsakiyar aljanna ga wanda ya bar ƙarya koda da sunan raha ne ko wasa wa baitin fi alal janna liman hasuna khuluqu da kuma gida a can saman aljanna ga wanda yake da kyakkyawar ɗabi'a ka dinga tuna wannan kana so kuma ka samu al-imam abu dawud ya rawaito wannan da waninsa haka nan wa marawahu muslim annazal qala samitu abdullahi yaqulu abdullahi dan mas'ud yana cewa samitu rajulan qara'a ayatan na taba jin wani mutum ya karanta wata aya samitu minan nabi sallallahu alaihi wasallam khilafa wannan aya naji sabanin ta a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya karanta muni ba haka wannan bawan Allah ya karanta ba fa akhastu bi yadihi sai na kama hannunsa fa ataitu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na je da shi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala na cewa annabi ya manzan Allah na ji wannan yana karanta wani karatu ba yadda na saba jin ka karanta mana shi ba shi ne na zo da shi kai mana hukunci annabi ya ce kai karanta ya karanta kai ma karanta ya karanta faƙa annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce kila kuma muhsin kowa a cikin ku ya kyautata daidai ne qala shu'ba shu'ba a cikin isnadin yace wa azunnuhu qala malamin mu ya ce mana sai annabi ya ce la takhtalifu kar ku dinga irin wannan saɓanin, saɓani akan riwaya, bambancin riwaya kira'a, saɓani akan bambancin lafazin tahiya ko addu'a, saɓani akan wata matsala wadda za ta iya yi wa a saɓani akan ta kar ku dinga yi. Wato, kada in kun yi saɓanin kuma da shi sai kun ƙura junanku, ko sai an yi muhakama zuwa ga wani, annabi ya ce fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku nabi ya ce wanda suka gabace ku irin wannan sabanin suka dinga yi suka halaka ba shi ne muke ban wani mutane suka shiga cikin wannan dinuwa dimuwa kafin mu karanta wannan addu'a ta karshe yana so ne mana ishara zuwa ga wata magana ta imamu ibn taymiya duk da tana cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya yana magana akan ka'idoji game da fahimtar siffofin Allah madaukakin sarki sai kawo ta kaida yake cewa baya cikin takaddaku daga bayan rubuta shi da biro yace at-tafarruqu wal ikhtilafu al-mukhalifu lil ijtima' wal itilaf sabani da rabuwar kai wanda ya sabawa yayi barambaran da haduwar kai da tarayya al'umma annabi yace hatta yasira ba'dhum yabghudu ba'dhum irin sabanin da za a yi ha a wayi gari kaga wani mutum musulmi yana jin haushin dan uwansa ya daina mishi magana ya daina mai sallama ya daina daukar wayarsa ya daina kallon shi a matsayin dan uwan shi musulmi ko ahlus sunna wa yu'adi ha a fara gaba wa yuhibbu ba'dan wani kuma ya fara soyayya a sanadin tunda wani ya casa wani to yanzu ya zama namu ku fara soyayya da shi wa yuwali su dinga goya mu junan su baya ala ghairi zatillahi ba dan Allah ba wa hatta yufdil amru ila ta'ani wal la'ani wal lamzi wal hamzi yace kuma haka ga al'amarin ya kai zuwa ga suka da tsinuwa da zunde da kaza da kaza wa ba'dhum ila liqtitali kun lokaci kuma har zuwa ga yakan juna wato har abbugi juna ko a dauki makami a saru juna ko a kai juna gurin yan sanda ko a wa juna sharri ko a turo yan daba su ci mutuncin wani ko a kona masallacin wani ko a kwace littafan shi ko a sa hukuma ta kama shi da irin waɗannan yace bil aidi ai duka da hannu was silah ko da makami wa ba'dhum ila al muhajara ko kuma kaurace wa juna daina amsallama juna wani ya bar masallacin wani ya goge karatukan malamin ya tsine wa malamin albarka ya ce mun daina ma sauraron shi wal muqata da yanke zumunta hatta la yusalli ba'dhum khalfa ba'd wani har ya daina bin wani sallah kace ka ce a wannan zamani ibn tumiya yake magana ko kuma a cikin me yake rayuwa yace duk irin wannan sabanin yace wa hadha kulluhu min a'zamil umuri allati harramaha Allahu wa rasuluhu kaji magana da yake faɗa bayan da ya lissafa irin waɗannan abubuwan sai ce duk waɗannan suna daga cikin mafiya girman ababen da Allah ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wal ijtima'u wal itilafu haduwar kan musulmi da zaman su cikin inuwa daya min a'zamil umuri allati awjabaha Allah wa rasul su kuma suna daga cikin mafiya girman abin da Allah ya wajabta ma wallahi in ka karanta wannan sai ka dauka a cikin me yake magana kawai ba a zamanin sai ya rayu ba a zamanin mai rayu ƙarshe jama'a ina so ne mana samarin wai me ke jawo irin wannan sabanin da muke me ke jawo irin wannan rigingimin musamman a ƙasar mu ta Najeriya na farko dai kamar yadda na fara wani waje ni ina ganin wannan extension ne na irin tsarin rayuwar da muke muna rayuwa a shuwa'iyya muna rayuwa a ci barkatai a komai saboda haka ba za mu tsame addinin mu daga wannan a ci barkatai din haka muke yi a kasuwanci haka muke a tattalin arziki haka muke a karatun boko haka muke a asibitocinmu haka muke a majalisunmu a gidajenmu komai namu a ci barkatai ne komai namu baya da tsari ya yi shika ka gane rashin tsarinmu shine dokoki mafiya sauki wanda zaka ci moriyarsu yanzu ba ma iya bi sune dokokin bin hanya dokokin amfani traffic laws wanda idan mun bi su mu commuters din mu ne muke moran haka ba gwamnati take mora ba mu da muke kan titi mu muke moran wannan mu za mu tsara kanmu daga hatsarurruka mu za mu tsara kanmu daga gosulo na rashin dalili mu za mu tsara kanmu daga bata wa junanmu lokaci amma ba ma iya bi sai mu zo kowa ya so ko abin hawan shi nan da nan a cushe waje a yi ta hon ɗi ɗi ɗi a ɓata awa guda kowa na ƙona man shi yana tsiwa yana Allah isa saboda ba mu da hankali ba mu da tunani ba mu da hangen nesa ni na je ƙasashe a duniya sun fi goma ban taɓa ganin da ake wannan abin ban taba ganin da ake yin duk yawan ababen hawa ban taba ganin da ake yin gosulo irin Najeriya ba wallahi wanda yanzu yanzu nan daga daurin aure ko sallar juma'a ko dan wani motar ta lalace yanzu nan duka sai a cushe waje gaba ɗaya babu babu tunani sai mu muke yin wannan da kowa yayi hakuri an tafi layi daya sai kowa ya wuce amma ba za ni hakuri ba to irin wannan rashin hakurin shine kuma ya extending har cikin harka addini so abun kaman wani daba'i ne a jikinmu na ɗaya kenan wannan ashwa'iyatul hayat na biyu akwai kuma giyabun raqaba al-hukumiyya wato ita gwamnatin Najeriya a tsarin ta babu ruwanta da abinda yan kasa suke shi ma ba wai a harka addini kade ba a kowace harka babu ruwansu har ababen da suke da regulatory bodies ana barin ai abusing din su ba a kulawa yanzu jirin abuse din da ake ma aikin jarida jirin abuse din da ake ma aikin likita da ba da magani aikin asibiti jirin abuse din da ake ma harkar ilimi yanzu irin mushroom makarantu da suke cikin al'umman tun ana yin nursery da primary yanzu an fara irin waɗannan health health care suke ko health menene health technology din nan gasu nan kwanaki a wata jiha sai da aka rufe wajen guda 40 to yanzu an fara yin universities ma mushroom universities ba abu ne da gwamnati balantana kuma asibitoci da chemist chemist da masu yawo suna sai da magani a cikin rana balantana kuma yin islamic chemist wanda suke ganin ba ruwansu ma da gwamnati duk wannan yana cikin adamun raqabal hukumiyya gwamnati bata dauka aikin ta shine kiyaye yan kasa dan su zama da tsari ba abin da ya dame ta kawai shine zabe next zabe shi zabe ta abin da ya dame ta kawai shine budget abin da ya dame ta kawai shine wa zai rike mukami kaza yanzu duk da musu wa zai rike shugaban majalisar dokoki da tarayya shine da da, da senate da musu kawai kenan babu damuwar su akan in san shi mulki me za su ci gaba da yi babu wannan damuwar kuma zaka ga an an shi mulkin babu abin da za a yi din da ya saba wannan da ake business continuous ne kawai sannan sai kuma na, uku shine wanda wancan shi ya jawo shi shine shigan jahilai cikin rigan malamai saboda babu wanda yake tantance su waye malamai yanda duk da irin hayaniyar da ake yi a cikin sashen kiwon lafiya ai dai mutum bai isa je asibiti a dauke shi aiki bai takardar ilimin asibiti sai dai kuma gefe yana shi ko to sai kaga mutum jahili ne amma ya shiga cikin rigan malamai kuma har wasu jahilai ɗan uwan shi sun goyi bayan shi sun ce eh malami shi ma yana tafsiri shi ma yana karantarwa shi ma yana raddi shi ma yana kudubar juma'a yana ana gaita shi gari gari duka yana yin wannan duk wani activity na malanta yana yi har kuma tun kai ma da kai san ba malami bane sai ka zo har ka yadda ko dai da gaske malami ne sai ka to ko dai hasara nake wanda nake ganin ba malami bane zaka dinga jin wannan a cikin zuciyarka ai ka san kamar mutum ne a cikin mu talakawa in ya fara yin kuɗi talakawa za mu fara musanta ƙarya ne wallahi ba kuɗi yayi ba ‘yan dabaru kawai yake, to yana nan yana nan har mu yadda cewa ya samu kuɗi, dole za mu yadda. After a while, muka ga ya yi kaza, ya yi kaza, dole ya canza a cikin mu ya zama mai kuɗi. Allah kyauta. Sannan akwai kuma neman shuhura wanda wannan fitina ce ga dukkan ɗan adam sai wanda Allah ya tsare shi. Babu wani ɗan adam da bai da wani element na san a ce ya shahara akan abin da yake. Wannan wani abu ne da Allah ya yi shi a jikinmu. da haka sai mutane fatan Allah ya raba mu da shi shuhura fitina ce babba babu wani dan adam da ya tsare ta daga ita ka fara daga kanka ka yi tunani ka wa kanka adalci ba za ka so a ce ka zama kamar wani da aka ji labarin shi ba za ga duk mutane yanzu idan sun zo ustadai za su taimaka suna so su zama malami irin malam albani ko malam jafar me yasa bai so ya zama malami irin malamin zauri da ke anguwarsu wanda wata ya fi malam albani ilimi in yawan ilimi yake su saboda wancan nazarin ba wanda ya san shi yana nan akan buzun shi kawai sai in ka je rubiya maka rubiya maka muktasar ko dan darani ba ba ba ba wanda ya san shi babu bidiyo din shi a Facebook ko YouTube ba yi da masoya ba yi da followership ba amma in ilimi ne tayi yafi waɗannan me yasa bai so ya zama irin su ko yace yana so ya zama malami irin wani malami da ya rayu a can da saboda wannan malamin da ya rayu shi ma babu bidiyon shi kaga shuhura kawai yake nema irin shuhura da Allah ya masu malam albani ta yake so ya samu su kuma ba ita suka nufata ba Allah ne kawai jarabce su da ita to haka wannan san shuhuran bala'i ne mai zaman kanshi sai kuma ulama'un bila akhlaq malamai waɗanda ba su da ɗabi'u irin na malamai sun taimaka wajen lalata saha to kamar yadda na taɓa faɗa a wata lecture da muka taɓa yi da malam Bashir Lawal Allah ya saka mai da alkhairi cewa mu da ake cewa ustazai da ɗalibai fa muna kwaikwayo da malamanmu unconsciously da mu da su ba mu tsara bari mu kwaikwaye su ba su ba su tsara bari bari a kwaikwaye su ba amma muna kwaikwayen su wannan kuma ɗabi'a ce kowane ɗan adam yana koyi da wani wanda yake kallo a sama da shi yana yana yana yana ganin wani mento ne gare ni to bari ne koyi da shi za ka koyi da malaminka a cikin ɗabi'arsa da addininsa da rayuwarsa kai wani hakkarin hularsa wani har irin matar da malamin su ya aura irin ta yake so ya aura wani har irin gidan da malamin sa ya gina ko motar da yake hawa ko garin da malamin ya je aure ko irin aikin da ake malamin a wayar riga wallahi wani sai ya kwaikwaya kamar yadda wasu ke kwaikwayan yan fim wasu ke kwaikwayan yan kwallo wasu ke kwaikwayan yan siyasa kowa dai gwanin shi yake koyi to malami irin language din da yake amfani da shi ɗaliban shi suna kwaikwaya idan yana amfani da language na zagi na cin mutunci na aibatawa in ɗaliban shi suka taso irin shi zaka ja bakin su kamar yadda a gida idan baba yana shan taba yaran shi har dan karamin yaro dan shekara biyu zai zaga ya dauka filta ake ce mata ko zaga shi ma dauka yana so ya sha saboda ya ga baban shi nayi idan sallah ya tarar kana yi za ga ya zo yana yin sallah da duma da kake ajiyewa kana kana sallar dare zai zo yana yi idan jan carbi kake zai zo ya za ga ya dauki carbinka in ka aje yana ja idan qur'ani kake dauka kana karantawa in ka aje zai dauko ya karanta idan kallon tv kake yi yana zama shi ma zai dauki remote ya danna to haka dalibai suke da malaman su koyi muke da su ko muna sanin ko ba mu sani so da kawai yana nufin mas'uliya ce akan malami ya zama ya taka tsantsan game da ɗabi'ar shi da al'adar shi da irin rayuwar da yake rayuwa don ya zama duk abin da za a koya da gare shi ya zama alkhairi kai ya saki jiki ya ta yin ababen da za su zama munanan ababen koyi ga na bayansa wannan sa daga cikin abubuwan da suke jama na waɗannan matsalolin ubangiji Allah ya gafarta mana gaba ki daya a ƙarshe sai muka cike da wannan addu'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi yake yin ta kuma tana da tasiri dafa'i ne na kora sabani da fahimta yakan ce Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al haqq bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim nabi yakan yi addu'a yace ya Allah ubangijin jibrila da mikala da israfila ya Allah mahalicin sammai da ƙasa ya Allah masanin gaibu da abin da yake a bayyane Allah kai ke hukunci ga bayinka akan abin da suka yi sabani ya Allah ka shiryatar da mu zuwa ga duk sabanin da aka yi ka shiryatar da mu zuwa ga abin da yake gaskiya da izininka ya Allah lalle kai kake shiryatar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki madaidaici shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan shiriya yake 100 bisa 100 amma yana yin wannan addu'a ne dan mu koya yana yin ta a sallar dare a matsayin du'a ul istiftahi yana yin ta a cikin addu'o'insa to sai mu dinga yin wannan addu'a don neman Allah ya sa mu gane gaskiya a cikin duk sabanin da aka yi ubangiji Allah ya tsare mu Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya cika mana da imani Allah ya ji kan malaman mu da waɗanda suka samu aka tafarki na gaskiya wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah